أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد
وآذانا ثم
وآذانا ثم sannan kuma a dalilin bayyanan annabi Allah maɗaukakin sarki kunnuwan da suke kurame to wannan kunnuwa sai a dalilin zuwan annabi Allah ya buɗe su suka dinga karɓar saƙo la ilaha illallah muhammadin rasulullah aka waye gari duk inda ka je za ka ji ana la ilaha illallah muhammadin rasulullah wannan dalilin annabi ne ya aka yi نعم فآمن به وعزره ونسره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما amana bihi suka ba da gaskiya da annabi sadakan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ja'a bihi suka gaskata annabi da duk abin da annabi ya zo da shi wa azzaruhu suka girmama annabi azzamuhu suka girmama yi wa waqaruhu suka san matsayinsa su ne sahaban annabi a zahiri idan ya ga yadda suke wa annabi sai gaban kai fadi dan in annabi ya zauna yana alwala ya alwala ya rage ruwan alwala wallahi a dalilin kowa ya samu wannan ruwan kai ka ce fada ake yi saboda kowa yana so albarka ya shafe shi kuma idan annabi yana zaune ya yi kaki shi zai toba yi ba da niyyar hannun mutum ba amma fa sai an tamke kakin kowa yana ƙoƙari ya gogawa jikinsa kuma duk wanda ya goga wannan kakin a jikinsa ba shi ba jahannama to kaji dalilin da ake turare ne sannan kuma idan annabi yana zaune kaga sahabbai a gabansa kowa kamar tsuntsu ne ya zauna akan wani shiru kowa kansa a ƙasa saboda a faranta masa rai a girmama yi a bajjala yi in ka zo gurin ka ce ba wani mutum haka ake zaune shiru can an jima sai dina abubakar zai daga kai yi wa annaba murmushi sai dina umar zai daga kai yi wa annaba murmushi daga baya su ma sai su mai da kansu ƙasa ana jiran ajikuncin da Allah zai ce duk abin da annabi ya faɗa Allah ne ya faɗa abin da annabi ya hana kuma Allah ne ya hana wannan gurin zama babu wasa babu wargi babu waiwaiwaiwai babu tunani gaba ɗaya hankali ya koma kan annabi saboda nan maɓuɓɓugan addini yake ko a sauke wahayi ko bayan an sauke annabi ya yi bayani wannan bayanin da zai yi ne hadisan annabi muhammadu الله عليه وسلم duk abin da ya ce yana da kyau to allah ma ya yarda da abin yana da kyau ko ba zai ce da abu yana da kyau ba sai abin da zai zama alkhairi ga al'umma da abin da ya ce ba kyau to na abin agun Allah ma ba kyau kuma shi Allah ba zai ce da abu ba kyau ba sai abin da ya ga lalle a addinance ma ba shi da kyau kuma a al'ada ma abin ba kyau sannan annabi sai ya ce ba kyau kuma yandigo anil hawa baya magana biya wa san zuciya duk abin da kaga ya faɗa Allah ne ya umarce shi to wayannan mutane suka zauna wannan matsayi aka dinga girmama annabi suka bajjala shi suka girmama shi kuma suka faranta masa rai shine yace wa nasaruhu suka taimake shi wannan taimako da aka yi wa annabi to zai dawo kan sahabban ne abin da yake nufi da taimako idan ya ce aje yaƙi guri kaza in ya waiwaya zai ga sahabai a bayansa kowa ya fito ko da uzuri ko babu uzuri ko da wata larura mutum ba zai faɗa ba kurin bari a yi umarnin da annabi ya bayar kurin sai dai ka yi kai sallama da gidanka to wance na am ya mun fita yakin badar idan Allah ya dawo da mu fa nema in ba mu dawo ba kuma abin da muke nema kenan assalamu alaikum ma haɗu da ke a lahira mata da yara suna kuka sahabi ba zai waiwaya ba an tafi kurin an ansa kiran annabi wannan alaƙa tsakanin mace da miji da tsakanin ‘ya'ya da iyaye an manta da su saboda yaya za a yi a faranta wa annabi Muhammad rai. Mutum za ga ya yi amarya. Kwana biyu ku ba yi ba annabi zai ce maza fita yaƙi an barta wani kwan shi kenan sai dai a lahira an ta yi aiki mai kyau sai a haɗu. Don akwai hanzalatar gaske shi da aka je yaƙi a yaƙin Allah ya karɓi ransa sai mala'iku annabi ya ga mala'iku suna masa wanka. da aka je za a aka masa wanka a jikin likabaninsa da aka naɗe ko ina ne ma ko ba tare da an masa wanka ba shi ko mutumin da ya je gurin yaƙi ya rasu ba a masa wanka jinin nasa yi zai zama shaida alamunsa alamun jini ƙanshinsa ƙanshin almuski to yi ne ake masa wanka shi ne da aka dawo gida annabi ya tambaye matarsa ya ce wance ya naga mijinki ya yi shahada wurin yaƙi kuma na gama da ko suna masa wanka ce a rasulullahi a lokacin da kai gida maza maza izo a zuwa ga yaƙi muna kwanciyar aure ni da hidiya ta yi ya fita bai yi wankan janaba ba saboda ya amsa gidan kawo zabura ya kurin ya nemi kayan yaƙi ya sa kuma dai ya ka kai wannan wankan na janaba mala'iku suka yi masa saboda amsa kiran annabi wai ne wankan janaba ai babu ai yayin da annabi ya kira ku ko kuna sallah ne to maza ka bar sallan ka zo ka bi annabi kuma ka amsa masa karka ce annabi ya kira ni yana sallah ya zama laifi sallan ma ya zama laifi ka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah Allahumma inni naitu ala salatu Allahu akbar kana karanta fatiha annabi ya ce wane ka yanke in ka gama ya zama laifi ya zama laifi karka ce wai ni sallah nake ba zai yi ba saboda haka hanzalatul gasili malaiku ne suka masa wanka domin ya amsa kiran Allah wata rana annabi ya ce to jama'a kar kowa ya yi sallah sai a bani ƙuraiza an yi azahar annabi ya ce sallar la'azar kar a yi sai a bani ƙuraiza bani narira sabai da suka zabura suka fito la'azar ta yi wasu suka ce to bari mu yi sallar la'azar tukannan mu je wasu suka ce tun da annabi ya faɗa mu ba za mu yi la'azar ba sai mun je wasu suka yi la'azar suka kama hanya suka tafi wasu ba su yi la'asar ba sai da suka je da ka tara ka samu annabi aka ja rasulullahi lokacin da ka ce sallah sai a bani ƙuraiza wasu saboda ganin nauyin sallah sun yi sallan tukun suka tafi wasu kuma sai da suka je suka yi annabi ya ce babu laifi duk daidai ne amma fa da laifin in aka ce ba laifi me ya kama ganin laifi ai tun da annabi ya ce sallah sai bani ƙuraiza kar ku yi kurin ni da ina ciki ba zan yi ba sai na je bani ƙuraiza annabi ya kira sai mun amsa shi kiransa ma kiran Allah ne amma saboda duk ya nema kowa rahama ya ce babu laifi amma ba haka aka so ba tun da annabi ya ce sallah sai bani ƙuraiza to abin da ya kamata kar kowa ya yi sallan sai bani ƙuraiza sai an je can a yi in mu muna cikin sahabban ya yi wannan gida ba za mu yi sallan ba sai mun ko ko isha za a yi wallahi ba zan yi ba sai na je bane kurai na in na je na fara yin la'asar din na yi magarba na yi ya Allah zai tambaye ni in ya tambaye ni nace annabi ne yace sai mun zo nan mu yi sallah za a tambaye annabi sai a ce daidai ne in ka je lahira ba kai la'asar din ba ba kai magarban ba ko la'asar din bai yi ba ka je ko rayin abin hawa har magarba har iya to na je la'asar zan fara yi sai na yi mangari ba sai na yi iya in na je lahira Allah ya tambaye ni zan ce annabi ne ya ce sallah sai bani ƙuraiza saboda haka duk lokacin da annabi ya kira ka to lalle ka amsa kiran annabi shi yasa a dalilin wannan ma ko iyaye ne kana sallah suka kira ka wane wane to idan baban naka mai yawan kiranka ne kana sallah karka amsa amma kuma kaddara ta sa ya kira ka to ka ce na'am daga baya ka dawo ka sake sallah iyar ka ta kira ka kana sallah in iyan naka kullun haka take maka to ka rabu da ita sai kai amma idan ba haka bane kaddara ta sa ta kira ka ka amsa dan an samu labarin wani bawan Allah mahaifiyarsa ta kira shi yana sallah sai ya amsa mata yace na kira dan nan nawa bai amsa mun bayana sallah ce to Allah ka jarrabe shi da masifa abin da uwa ta faɗa ta bar shi shikenan labarin yana riyadu salihina ƙarin bayani kuma yana dalilin falihina in ka samu dalilin falihina kuma ka nemi badar tamam da fatahu zulul jalali wal ikrami za ga labarin yadda yake to wannan bawan Allah shikenan yana hasumiyarsa yana ibada sai aka yi wata yarinya ciki da aka yi mata ciki wanda ya mata cikin a kusa da hasumiyar wannan mutumin inda yake ibada a wannan kusa da gurin aka masa aka mata ciki aka ce wa ya tambaye ki ya miki ciki da aka tambaye ta akwai wani makiyayi da ya mata ciki yi ba makiyayin kusa da wannan hasumiyar ne sai ta nuna wannan hasumiyar da aka je ba ta da makiyayin ba sai aka tadda yana ibada bawan Allah kai ya yi bawan Allah ya ce za ka yi magana aka gaura masa ma ya ce iya aka ce za ka yi hankali da yana yana sallah aka wanka masa mari aka wanka masa sai ya juya ya bara kibla me ya faru aka ce a dakata za ka sani ka zai sana kallon munafiki a yi ba sallah kake ba nan kana cutan al'umma wai me ya faru aka bawo aka bahi mari aka ce uwa ka ce me ya faru baka san me kai ba ya ce ni ban sani za ka sani aka dinga gwarahi da mari mana duka kafin ya zo hankalinsa babu ya suma jina jina tun yana magana ya daina ya dawo hankalinsa aka ce kai kai wa yarinyar nan ciki gari ta haifi ɗa cikin shege sai ce ta haifi ɗan ya ce eh ina yaron ya ce ga nan ya ce to shi kenan a ɗan jira ne sai na fula raka abi yana kuka ya ce Allah ka bayyana musu gaskiya su gane gaskiya ya tambayi yaro waye ubanka ya ce babana ba kai bane wani makiyayi ne a nan yawa iyata ciki ba kai bane mutane suka ce Allahu akbar bawan Allah mun tuba ba mu san wallahi ce kai ya addu'a uwa ce uwa ta ce ina sallah ban amsa ba shine yanzu wannan sakayyarta ne wallahi sakayyarta ne ba laifin ku bane addu'a da uwa ta ta min ne da rana da na amsa mata tana ina sallan da wannan ba zai faru ba rayin amsa mata ne ya ja min wannan ku dabi ba laifin ku bane duk kuma tun nan yayi bulubulu ya kumbura malam da muskan fari da nan da nan an ya ya duka yace wallahi iya ta ce da ban amsa ba haka ba da na amsa mata yace da haka bai faru ba aka ji Allah sarki bawan Allah mun tuba su ko ba iwa bayan hajji me ya ja masa wannan daren nan ya amsa wa iyarsa wallahi haka ba zai faru ba shi za kaman malamin kaman uwa kaman uwa ko suna sallah suka kira ka ka amsa musu saboda tsoron fadawa wannan bala'i sannan kuma haka azumin nafila ma kana azumi na nafila kar ka karya amma ka dade ba kan ga mahaifiyarka ba ko mahaifinka wata ran ka kawai iyarka ziyara irin kai mutumin ne mazaunin Legas mahaifiyarka tana karkarar nan kana dan canji tana dan jin daɗin ka ran da ka dawo malam ka hirya mata kaya ga sabulai ga omo ga mai ga man shafawa ga atamfa ga turame ka faranta mata rai kai kuma ga inda mahaifiyarka take ba nan kake ba da za ka wuni kuma ranar ya dace da ranar alamus ka ɗauki ta ɗawayi ka ce yaron nan yau yanzu haka kamar hidima ya ce a'a ni ma ba zan bar ka ba bari na ɗanyi wani abu namu na gargajiya ta ce a kamun ƙanzo a kawo ƙanzo aka ɗan daka mata da ɗan yako yako haka ta ɗan dafa ta ma jijjigai sai ta ce a zuba masa man shanu in an kawo karka ce kana azumi ka ce ka ce da yarka kana azumi ka karya azumin karya shi daga baka ci tuwon baranta ya bashi gwara in ka karya tun da na nafila ne daga baya ka arama saboda darajar da Allah ya mata haka mahaifinka ka ɗan yi wani bulaguro malam ka je tadi zamanin da duniya yana lafiya ka dawo ka samu kuɗin ƙawara tarwaɗa malam ka zo ka kawo masa shadda kala kala ka kawo babanka ka ce baba ga wannan kuɗin a sai shanu biyu na noma wannan kuma a sai haɗi buhu hamsin wannan kuma baba ya sai ya sa aljihunsa ko ya ce menene aka kawo dunkulin kuɗi aka ce baba ka sa mu ba mu cika zama ba kai dai ka mana addu'a duk inda muka je mu dawo lafiya to ranar kuma sai ya dace da litinin yaron nan haka kamun ya ce ina abokin nan nawa lami dodo Allah ku hau babur maza ku je rigansa ku ce ɗana ya zo a bulaguro ya bani nono ƙwariya mai kyau a kamun ya ce maza a ji a nemo mun fura mai kyau aka nemo fura- fura da burbusko ka san sai ka san burbuskon furan daban bus- burkon daban aka kawo malam aka dama babanka ya ce bari ya dan sa maka sukari aka sa sukari kuma garin da dan kasuwa ya ce a je bakin kasuwa sai ya mun balangu a kawo malam da ɗan balangon sai shi ma ya ƙoƙarinsa na dubu biyu nan ga fura ga nono ya ce ka san wani mu fura da- shi nake ya fa yasa ka ga jikina da ƙarfi haka bismillah karka ce azumi kake ko da azumin litinin ɗan ka karya idan ka karya azumin saboda yi wa uwa uba biyayya ka ci abincin tunda ba na farilla ba daga baya sai ka rama amma ka dawama da azumin baka ci wannan abincin ba wannan bacin ran cin abincin ya bi ha kuma almajiranka ya dan samu ya je wani guri bai da ba mun manta da kai zuwa wani lokaci a wani almajirinmu ne ya samu nasibi a nan yana komawa gida daga nan kuma sai aka kira shi zuwa wani guri aka ce zo malam kai mun ji almajirin malam abba ne kwarai muna tare da malam wani ne yake neman gwamna abin an yi an yi yaƙi gaba yaƙi baya to amma saboda sha'anin tsaro da zai zo gun naka ma to amma ba tsaro in zai yoyu za ka ɗau mutanen ka kuje abuja ka ce to ai babu komai ai za mu je insha Allah babu damu amma bari in je in sanar da malam ka zama zai sa nan ka ce malam an nema ni ne wani aiki za mu je ba malam wani ku tafi mu ma a dalilin ka ba sai Allah ya mana muwafaka ba Allah sai yayi kan Allah ya taimaka zan bi ku ma da ada'a ba ma addu'a ba da ada'a zan bi ku da ita Mm, ai alkhairin ya fara zuwa ma baki sai ya subuce da ada'a ma zan bi ku aje maza malam kana zuwa ka tafi da ku Abuja malam da ya je Abuja nan ana addu'a sai aka kira ya kace kai hakuri don Allah kai zamu baka minista kafin ma lokacin kudin sai aka kira ka ce ayan bayin minista ya ce ni ban taba ga malami irin wannan ba mutanen ka da kowa zo kuna wani aka ce ku bakwai ne ya ce kowane a baya hayalanda hayalanda aka ba kowa guda bakwai ku ne mutanen malam to ga wannan kuma kowa ga naira miliyan biyar biyar ya sa a motarsa ga direbobi sun kai ku za su dawo mota kuma ta kuce kuje kuje malam sai jibi za mu sa hihi a Kano a tare zai hau za mu kai airport aba yanzu muka ga malamai da muna zuwa Niger muna zuwa Yaounde muna zuwa Duwala a he a he ruwa yana gida muna neman ruwa a tudu a he ruwa yana kwari aka ce alaga ta malam me ya kamata za a ma ya ce a ai ranka ya dade ni abin da kai almajirai na ma ya sa ce ni aka musu to ni aka yi musu wane yake zo kaga wannan motoci guda biyar firado zip din nan manya-manya narka-narka da an ba ka su malam a gaba da su kuma akwai akawun din da ya ko akwai to za a sa miliyan ɗari eh ai ba mu da wani malami irin ka ai babu ba miliyan ɗari za a sa ina ne inda kake ne kace a Kano ne kace to shikenan kaje yan kaba ko rijiyar zaki ko can wajen Kotros ko nan wajen Dawanau ko gabar nan wajen 'yan dabawa ko nan wajen badawa dai ka je ka duba inda kake so in akwai ƙeraren gida da ya hankalinka ya kwanta za a siya maka in kuma ginawa za ka yi za a yi dama baya rabuwa da dinaren ka ɗaya a gidan akwai gidan wane mai kaza kaza to an biya shi ba miliyan talatin ba an biya ka je gidan ma an siya gidan ka za ka sauka ba gidan ku ba gidan ka ga miliyan ɗari an samu gashi a kawun ka ji ko kuma da abu na alkhairi ya tashi za mu neme ka don Allah malam a yi kokari irin kuɗin ba ma ba ma sakewa da su alaga ta malam ya ce to kuma za a aiko da mun yi waya da gerawa zai aiko da shinkafa tirela ɗaya gidanka saboda almajirai kana da jama'a malam haka ba zai zauna ba aka ce to wannan motocin guda uku ɗaya an cika ma shi da tira ne mun sa turmi dubu ɗaya na mila mai kyau mai tsada wannan kuma an sa shadda yadi goma goma dubu ɗaya Mm, guda biyu wannan kuma da ka gani bayan wancan na bankin akwai su in ka gaji jaka jakan nan masu nauyi su ne masu kan cikon nan ne kuɗi ne Mm, aka haɗa ka da escort aka raka ka malam to ba mu da tsammani kuma sai ka zo makarantar nan aka ce malam wane ya zo wane ya zo ya zo malam abba da na zauna na ce malam ya haya kawai masallaci ya ce a'a malam ku je ku gane ai almajiran naka a shirye ba mala ya aya haka sai da aje dai da gun sai a zo a gana da jama'a dai aje dai kafi ya ganganci to bari a tashi muna zuwa tashi sai ga mallam ya kawo adaka guda biyu aji masu nauyi yana ni'i ni'i menene da Allah mallam ya ce malam a zuge zuɗin in ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah me zan gani aka ce alkhairi kaga wannan jifa-jifan guda biyu bakake ya ce wannan guda biyun naka ne malam a canza su da fararen fararen ya ce a ba almajirai su ci abinci wannan jaka guda biyu ɗayan narkekin mai ɗan nauyin naira tubu-tubu ne tubu-tubu naka ne ya san halinka kai mai sadaka ne dan Allah dan annaba karka saba wannan wannan kuma mai jajayen ɗari biyar biyar da korayen nan na almajiran kai ya ce Allah gashi to yi ne fa da aka yi haka muka zo da shi makaranta masu kuka suna kuka masu addu'a suna yi Allah ya taimake mu jama'a Allah ya daga wane to ran da ka zo gona kuma ranar alhamis ne na ce ku shiga gida a ji a ɗauko min faro mai sanyi aka ɗauko da wannan mirindan aka ɗauko ragowar naman layyan nan akwai ko akwai to a ɗan ebo ina ya fawa an kawo min wannan ɗan kiliyin na aka ji alga ta mala an kawo to a ɗan kakkarya ku je mazakar masu nono nan ya ƙare a siyo nono to mun siyo kuma za mu ce ka ce kana azumi bai kamata ba kai hakuri ka faranta mana tseren nan sai ka ajiye azumi in mun gama daga baya kuma sai kai ina fata an fahimta to mu je gaba kaɗan
ونصره من جعل الله له في مغنم سعادته قسما gaji bayan ne ya ce man ba da ban zama ji alallahu lahu wanda suke girmama annabi sai wanda Allah ya sanya su fi magana ba sa'ada daga ganima na arzikin nan ya saban Allah ya raba su in dai kaga mutum yana girmama annabi wallahi tun fil azal ranar gini ranar zane tun lokacin da ake raba rayuka a lokacin Allah ya shayar da ran wannan mutumin da hasken annabi dama tuntuni ran ya sha wannan hasken tun ana yan alar ruhi to idan ran ya zo duniya duk lokacin da ya ji soyayyar annabi wancan hasken da ya sha sai ya tuna da annabi sai ya ji yana kan annabi shi san annabi tun fila ne idan Allah ya halatta ran bawa aka dirmiyar da shi a kogin ruhin hasken annabi ya sha ya sha to in ya zo duniya zai ji ba wanda ran yake so sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma Allah bai shayar da shi wannan haske ba dama ran yana duhu baki kirin hasken bai ratsa yi ba don haka masa magana annabi ba zai gani ba asali ruhin dama babu hasken annabi da da akwai burbushin hasken annabi wannan mutumin sai a so annabi duk lokacin da ya za ku gode wa Allah duk lokacin da gaji kana san annabi wallahi wai ba sai an baka wani abu ba shine baiwan san ne baiwan ai in dai to bari mu warware muku baiwan ku gani lokacin da aka yi ranka idan Allah ya baiwa ranka hasken annabi aka dilmiyar da ranka ya tsotsi haske daga hasken ruhin annabi kaga wannan hasken da Allah ya ba ranka to shine baiwan ai an baiwa ranka hasken ruhin annabi daga kaji kana son sa to dama kana da baiwa amma wanda tun bil azal bai sha wannan hasken ba ba ko kashi ya so annabi ba zai so shi ba ba zai iya ba saboda ran dama asali ma babu wannan hasken shine yasa kisma tun bil azal abin da aka raba ranar gini ranar zane to da Allah ya kawo ku garin nan kuka zauna da wanda ya bude littafin muna karatu da shi da wanda muna karatu bai iya baki ba hankalinsa yana kan mu yana sauraron me muke faɗa da wanda shi yana so ya zo kuka da abin Allah bai bashi iko ba amma hankalinsa yana kuka da abin da wanda muna tare da iyanan mahaifinsa ya kira shi ko mahaifiyarsa saboda damuna ya je gida hankalin yana nan to da ana guri ɗaya ranar gobe kiyama ko an tafi ba a tafi ba ana nan ana guri daya saboda ku gode wa Allah ba sai wanda yake nan ba ma ko ba ka ran in dai ka je garin ku hankalinka yana nan garin to lai alahira muna inuwa daya wanda kuma yana so ya zo Allah bai sai abin da zai zo ba amma hankalin yana nan saboda sanda muke wa annabi shi ma alahira muna inuwa daya da shi da wanda Allah ya masa arziki kuke taimakon mu muke karatun nan duk lokacin da muka waiwaya kun rufa mana baya in mun waiwaya malam gurin shiga ma da kyar barare suna nan da halin daɗi da halin rayin daɗi da halin akwai da halin babu kun zo kun zauna saboda annabi muhammadu wannan al'amari da sanin Allah Allah ba zai bari ba ranar gobe kiyama yadda muka zauna haka za mu tayi da ku a gaban haka za mu tayi da ku a gaban annabi Muhammad mu gode wannan arziki ne da Allah ya raba tun fil azal
وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه شقاء حتما kazzaba an ayati wa kazzaba bihi wanda kaga sun karyata sun kafirce wannan annabi na wa sadaba suka bijire an ayati gabarin mu'jizozin da annabi ya zo da shi dan su lura da wannan mu'jizozi su ba da gaskiya to abin da yasa ba su lura sun ba da gaskiya man kataballahu dama wa'anda mutane ne Allah ya kaddara zaka ce kataba nan ya kaddara wa qara kuma wanda Allah ya riga ya hukunta haka wa auzaba ya wajabta alaihi shiga wa Allah ya wajabta musu dama can ba su da rabo a lahira eh babu rabo tunda babu rabo a lahira ya aka iya aka za a tafi akan mummunan kaga suna juyawa hatima haka Allah ya giginta ya Allah ya faɗa aya na gaba ومن كان في هذه أعمي فهو في الآخرة أعمي وأضل سبيلا
kaji abin da aya ta nuna duk mutumin da ana abin alkhairi kaga ya juya baya a nan duniya duk abin alkhairi ana yi ba a yi da kai in ka na fiya zai amin fa huwa fil akhirati yani a lahira ba za ta yi mutum fa ba za a nuna masa ba hanyar alkhairi ba ta hanyar sharri shine a lahira makaho ba makaho ake nufi ba ana abin alkhairi a nan duniya ba a yi da kai kuma a je gurin Allah a lahira ka ce kana son aljanna ta ina ai ba zai yi ba in ana aikin alkhairi ka zo a yi da kai in ba ka samu an yi abin da kai ba ka zo ka rufa wa masu abin alkhairin baya kar ka yi komai makurin ka zo ka zauna kusa da mu da mai karatun da mai sauraron duk ɗaya ne amma muna wannan abin alkhairi kuna zaune kama a kuka da a garin nan mutanen garin nan kuna zaune wasu ba su zo nan garin ba baƙi sun cika gari a lahira ba za mu ji daɗi ba duk abin alkhairi ana yi ba kai ba sai gulma sai munafurci a gari ayro ne wayyura ta mayana tini ya bira wayyana ayi ne hura ta ko ha ha ha laman da ya ta tuluyi wannan maganan ka daina yi an ci gaba an riga an yi gaba al'amari ya canza tafiya ta tafi dan Allah dan annabi ku zo ku rufa mana baya a lahira mun tayi mu ga jama'ar mu a kusa da mu amma muna abin alkhairi ba ku zo ba malam sai wani taron siyasa ya zo a ganka ka je gayi ka je ganga fituwa ka je kiri ka san ma ka hau mota a ganka a kuka da abu a kofar masallacin nan ba ma ganin ka mu je lahira mu ce za mu karɓi belin ka ta ya Allah zai ba mu beli ko muna son belin ba zai yi abu kankani ya zo yanzu nan wani ciyaman ko wani rabi ya zo zai raba kuɗi sai mu ganka tsakanin gari ka yi dafifi ka fito ni ma da ni duk wanda ba sa zuwa karatun nan ga wani dan siyasa ya zo yanzu za ka gansu ta mai amfanin su yan siyasan naku su wane ne ba su zama ba ne ko kun je za su zame mu da muke zamewan kuma suna neman mu ko ran da ya zo garin nan ba yi ba muka ce kar ya gan mu da kyar Allah annabi ya zo mu gaisa sai me muka ce kana alkhairi ka je ka zauna Allah yadda kai ne shine ba abin da muke nema a gunsa shi wanda kuke jin wasu ne suna neman mu to me za ku je ku nema a gunsu in ka tambaye shi duk Nigeria ka ce masa jihar ka ina kake jin tsoro zai ce nan garin ba ma neman dukiyarsa ba ma komai addu'a ta alkhairi muna yi in mutum yana alkhairi amma kuna zaune jama'a matasa da samari da dattawa muna zaune da kowa nan ya kamata da daɗi da babu daɗi ku zo ku rufa mana idan kun gama muku wasu laifi a matsayinmu na kannanku da yayanku kuma na abuwa ba wanda ya fi ƙarfin laifi idan ko ba laifi muka yi muku ba zammani kuke yi ko abin ba zai fitar ba ba haka bane ku cire wannan zaton gaban mu haske ne ku zo kusa da mu in kun zo kun zo cikin haske idan ba ku zo ba za ku je gun wanda ba su kai mu ba kuma su ki ku kuma ba ku da daraja a nan duniya bare lahira idan kun girma mana baya mun je lahira mun tsaya muka ce ina jama'ar mu Allah ba zai bari ku zo kusa da mu ba saboda inna Allah la yarda an da qawmul fasiqin wanda ya mummuna mai ki Allah ba zai yarda ba Allah da ko ga ya ajiye mu anan dan ku Allah ya ajiye mu mu zama rahama a gare ku da Allah wasu yake so ba ku ba ba mu zai ajiye ba a wani garin zai ajiye wani amma tun da Allah ya kawo mu garin nan ya ajiye mu to ku ake so ku aka yi wa gata mutanen gari gari in kun wawaya suna garin ku gari kamar ɗari za su zo garin ku Allah ya muku gata wasu za su zo ku ba za ku je ba kuma kuna garin ba za ku zo ba la ilaha illallah in ga gani sai ka ga kamar kowa ya zo ba haka bane wane yana wallahi za ka samu mutum ɗari biyu ba su zo ba babu wasu sun zo ku kuna garin ba ku zo ba to me hana ku zuwa ku zo mu taimaki addini rayuwar nan tana da iyaka lokaci kankani sai labari duk abin da muke faɗa ba za mu kai wanda suka fi mu ba wanda suka fice na gaba gunsu muke na gaba ya yi gaba a wannan zamanin muka kwatanta gaskiya muka ji tsoron Allah za mu fice na baya amma kowane mutum yana so in ya je rahama ya ga mutanensa suna da yawa ko ɗan siyasa ne yana da al'ada guda ɗaya in dai bai ci akwatin garinsu ba fa ko ya zama sanata ba daraja a ci abin da akwatinsa ma faɗuwa yi to kuna so ne mu faɗi a cikin mutanen ma lahira mun je lahira da baki a duba akwatin kuka da ba mutum ɗari biyar mai kyau an duba duk ba sanan akwatin garinsa ya faɗi ko aljanna ka je daɗi za ka je to yasa muna kiran ku ne ba kuɗi muke nema ba ba wani abu za ku ba mu ba amma ka wawaya ka ga naka za ka ji daɗi ka ga mutanenku kuma sirki sirki mun haɗu mun yi yawa rai zai yi daɗi bakon ma da ya zo zai girmama mu ya ce ai da na zo yan garinsu suna da yawa amma ya wawaya ka ce duk nan baƙi ne ba ɗan gari ɗan ɗaya zai raina mu na biyu kuma zai raina ku ya zama ko da darajar dai ba haka ya so ba shi yasa har yau mutanen maka in ka je maka in dai ɗan kame kama kama ka ka ce dan ka kama ni wani abu ne ku da ku kore annabi kana faɗin wannan mutumin maksan magana mutumin maka sai kuka sai kuka to saboda haka ya jama'ar manzon Allah ku dage mu fice mutane Allah ya mana arziki Allah ya mana baiwa wani baiwa Allah ya mana gahi nan muna zaune saboda annabi dare da rana ba abin da zaka ji sai sunan annabi Muhammadu to wannan darajar da Allah ya mana a zo a taro a gudu tare masu magana suka ce a gudu tare a tsira tare to mu je
صلى الله عليه وسلم صلاة تنمو وتنمى صلى الله عليه الله يددن tsira alaihi a gar wannan annabi wa sallama da aminci salatan tanmu salatan da ita kadai ma za ta dinga karuwa wace ma kuma tana kare da kanta ta yi ta tafiya ila rabbika muntaha wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima
wa ala alihi wannan da ila tabbata ga alayen annabi wa sahabihi da sahabbansa wanda suka zo suka dafa wa annabi alihi sune ahlul bait wanda suke gidan manzon Allah wa sallama da aminci ta saliman da amincewa
amma ba'du to mala ce amma ba'du an yi wa Allah godiya an yi wa annabi salati amma ba'du amma ba'du dinnan ana kawo ta ne idan aka gode wa Allah za a shiga wani bayani shine amma ba'du amma harahu sharɗin wa tafsilin wa tawqidin yuta bi halil fasali bainal kalamain baina ma mara wa baina ma yati to dalilin wannan amma ba'du to muna ji
ashraqa Allahu qalbi wa qalbaka bi anwaril yaqin
ka san alƙali almajirinsa ne ya tambaye shi a bayyana masa wani abu daga darajojin manzon Allah da halayen annabi da tadodon annabi da ɗabi'un annabi da sanin sunan annabi da matsayin annabi da daraja da Allah yawa annabi da tsira na annabi Muhammad irin wannan abubuwa da aka tambaye shi da abin da kuma ya hannu a janibin annabi da abin da aka yi umarni da abin da kuma faɗansa zai zama haɗari to da ya faɗi wannan magana ya ce to a shirka lahu galbi ka san lamarin annabi sai zuciya tana da hasken annabin a shirka lahu galbi Allah ya haskaka zuciya na ni da zan yi ma bayanin wa kalbaka da zuciyarka kai mai tambayar dan abin da ya sa wannan addu'ar idan Allah ya haskaka zuciyar malamin bai haskaka zuciyar almajirin ba zai sa inkari yanzu sai a faɗi magana janibin annabi kuma ka ji kamar kana ji ko da wani gyara to kaga rahin wannan hasken ne to in Allah ya haskaka ma naka ya haskaka ma nawa to duk magana da muka faɗa an yi ta sadiki an yi imani shi yasa duk lokacin da almajiri ya zo da ba shi da rabo kana yin bayanin sai ga yana ma wani kallo na raini shi bai yadda ba to zuciya ce wannan hakkin da ake so bai faɗa ba idan kuma almajirin hakkin ya faɗa zuciyar shi malamin ba wannan hasken sai ka ga malamin yana faɗa amma kuma daga baya za ka tsince za ka gane hasken bai faɗa ba sai ya gama karatun na lamarin littafin daga baya kuma sai ka gan shi a inda bai kamata ba yana neman kuɗi ta wasu hanyoyi da ya ga wannan hasken da anan zai dogara to saboda haka shi littafin a shafa ana addu'a almajiri ku da kuka zo sauraro ni da zan muku bayani Allah ya haskaka zuciyata ku da kuka zo sauraron nan Allah ya haskaka zuciyarku to gaba dai idan zuciyarta wata haskaka zuciyar taku ta haskaka to nan gaba abin ya zama nurun ala nurin nurun ala nurin ya hadi Allah li nurihi man yasha to nan gaba kuma haske kan haske nan gaba kuma duk bayanin da za mu yi zai zama ilimin ya zama ilimin nafi'u kuma mun faɗa abin zai amfane mu kuma zai amfane na baya zai amfane na gaba dalili wanda suka gabata na iyaye su ne na gaban a dalilin karatun namu Allah zai ji kansu mu kuma da muka yi karatun zuriyar da za su zo a baya a dalilin mu Allah zai musu gafara mu da ku da muke yanzu kuma da muke zaune sai Allah ya dubi hasken annabin Allah ya mana gafara ya mana rahama sai ka ga karatun ya zama ilimin na biyu karatu mai amfani shi ne da mililin da mala ya ce ashiraka Allah kalbi wa kalbaka bi anwaril yaqini da harshe kuma na sakan kan cewa na yaqini ba shakka a maganan annabi hasken na yaqini ne in ka zo wannan gurin ka zauna ana so ka sa ikilafi ka cire hasada ka cire kyahi zuciyarka ta zama wanke fes kurin ta sadiki gaskiya ake nema ta sadiki ake nema a gurin annabi shi yasa sai da na abubakar darajar sai fana kowa lokacin da annabi ya yi isra'i ya yi mi'iraji sai aka zo aka ba abubakar labari kana da labari annabi ya yi isra'i ya yi mi'iraji a wannan daren na yau ya je baitul magadar ya ce walau abu adamin zalika ya ce na yi imani in ma ni zan ya wuce baitul muqaddas na yarda a ran na aka sa masa abubakar saddiq saboda kaskatawa shi yasa aka ga ya zama na ɗaya a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam to haka sahabbai suke idan an zo gurin annabi annabi ya faɗi magana guda ɗaya shine maganan kowa kowa kuma ya yarda wanda ya ji agunsa ya ji wanda bai ji ba sai ya tambaya agun wanda ya ji zaman da suke babu hasada babu kiyayya an zauna don annabi muhammadu to kuma zaman sa ya zama haka kar kuna zaune muna wannan karatu da ku wani yana jin haushin wani wani yana jin wani bai masa daidai ba to in ya zama haka lamari bai yi kyau ba gurare guda uku ana barin komai a yafe komai a zauna don Allah ɗaya ana yi don Allah wasu don duniya ma suna yi dan duniya ma suna yi wanda ko za a je wutan za a yi na duniyar ka je ka duba siyasa idan mutum da mutum jam'iyyarsu ɗaya ba sa faɗa ba dan lahira ba ne dan duniya ne kuma a jam'iyyar taku inda kafiri sai dai ka ki faɗa ranka yana son kafirin a jam'iyyar da ba taku ba inda musulmi sai dai ka ki faɗa ranka yana ƙin musulmin wannan kuma yahudanci ne ma an haɗa kai to yaya mu da muka zauna saboda annabi muhammadu har a cikin mu a ce wani yana kin wani wancan gwadon duniya suke yi na biyu ka je ka duba ka ga yan bol idan an ce wannan tim ne na bol wannan tim ne na bol wannan ɗaya tim ɗin da kuke ɗaya idan a cikin ku da arne a cikin ku kuna son sa me dalili wani harka ce ta yahudanci ta hada kuma kun hada kai duk wuta za a je idan ba a tuba ba amma an hada kai haka ne to ina mu da muka zauna a lahira za mu je gaban annabi muhammadu mu je shehu tijjani ya fice mana gaba ya mana alfarma ba don halanmu ba a sada mu da annabi to ya kamata in an zo irin wannan zaman kowa ya yafe wa kowa ka ji kana son kowa ka ji babu kyashi babu hasada ba jin haushin wani kaga wannan zaman da muka zauna mun zauna ne don annabi muhammadu idan wannan ran sabace wannan ran sabace ba mu yi wa annabi aiki ba hankalinmu ya dawo guri daya mu bar komai saboda annabi muhammadu in muka yi haka annabi zai ji daɗi kuma za mu faranta wa annabi rai kuma zaman namu zai yi amfani ranar gobe kiyama kuma Allah zai lullube mu da rahamansa saboda soyayya da muka nuna saboda annabi Muhammadu
ولطف لي ولك بما لطف بأوليائه المتقين
wani ɗabali Allah ya tausasa mana walaka da kai kanka bi ma la dafa bi auliyahi da abin da Allah ya tausasa waliyansa irin wannan zaman idan mun yi to fa zaman yana buƙatan addu'a manya manya kar mu zauna haka duk makiyin annabi zai ki mu kuma mutanen zamani ba za su so mu ba san boko ya yi karatunsa na boko ya yi karatunsa ya ɗan samu wani abu na tukurkuri ka fita waje ko ka zazzage me yake ba mu labari yake cewa Allah ya tausasa muku ya tausasa mana abin da yake nufi da wannan shi wannan layin sai da ludufi sai da rufin asiri wannan harkar na annabi kana da talauci mai karamin imani ba zai yarda ba amma muka roƙi Allah mala almajiran da ɗan abin hannu in suka yi haka anan ɗansa akwai dubu ɗari ɗari a gida kowa ya gyara abinci ya bari hankali a kwance malamin da za ku zo ga kuɗi a gabansa hankali a kwance to za a yi karatu a natse saboda shi almajirin in ya zo gunka akwai abin da yake tsoro kar ya zo karatu matarsa ta aihu inda ya san matarsa ta haihu malam zai ba da ragon suna alhamdulillah hankali zai kwanta wani yana da aure da yansa inda ya zo an gama karatu ya ga alai malam haladu a cikin ku ya san za a dan dafa dabin da za a dafa almajiri dabin da za a dan yi ludubi to hankali zai tsara kwanciya amma malam ka baro gida a rikice kai ka zo hankali a tashe a makaranta kuma kawo ya kaga kamar farkon da ba a yi ruwa sati biyu ba ya buya kayau to malamin ya faɗa ba za a ji ba kai ɗin kuma in an gaya ma ba za ka ɗauka ba talauci masifa ne masifa ne shi yasa alƙalin ya yi wannan addu'ar saboda haka mu jajirce Allah ya sauke wa makarantar mu rahama da alkhairi kowane almajiri muna so ya zo ya dinga faka motarsa mai kamar ya fito a kamarinsa mai haya landa ya fito a haya landa mai balbo ya fito a balbo mai an an da su kashi shi ma ce gif ɗin da muka ji a wajen ce lafiya ce malam wane ne ba gif ka ji ba ba gif ana suna fitowa mutane kaga kaman turawa Allah kaga falfal sanyi fari kar almajiri da wadata a zuwa zauna mutane daga ganin su za a gama da sun fata daga gani in ba ya zo duk abin da aka faɗa zai ji falli ya gan ku malam ba yin waɗannan alhamdulillah da riga mai kyau malam galila wannan wanda dan boko zai sa ɗan nan galilan nan a sa wanda zai sati bi baya dauda a masa kubta na aikin hannu daga nan zuwa nan duk aiki malam ana zaune mai tace gemu ya gyara gemunsa wanda ba shi da shi kuma sun ya dan ciciko fari ya ƙara fari baki ya yi haske kowa ya zo ya zauna ya koma gidan ka je garinku ya zama kai Allah ya haska ka a garinku ba irin ka to ya fi daɗi jahili yana kallon ka in ka je kana kana dawowa yana kallo ya ga me yake yi ba zai yarda ba sai da nima wannan damanan da ya zo a ce almajirin nan a garinsu in ba haɗi shi zai bayar alhamdulillah malam wani in ka zuwa gobar gidanka ka tadda mutum hudu ko biyar yanzu ma an fara muku wallahi yanzu nan gaba in muna addu'a nan kamar ranku zai fita za ku in kuka yi wasan kun je gida sai ka tada mutum biyu ku akwai
الذين شرفهم الله بنزل قدسه allazina su ne wa'anda muka gina masu tsoron Allah nan wanda qur'ani yana faɗa Allahu inna rabbi ladihun lima yasha ko kuma Allahu ladihun bi ibadihi yarzuqu man yasha to su ne wa'anda ake faɗa allazina su ne wa'anda sharrafahum Allah Allah ya daga darajar su na waliyan Allah ko duba ku gansu mana nan kusa ma muna da su irin su Shehu Gibri Mazulma Arif duk almajiransa shi yake musu aure idan suna ya zo shi zai baka rago in kai karatu ka gama malam wani za ka je gida to ga wannan a je a gyara gida haka suke yi sun roƙi Allah Allah ya amsa yanzu ga haskensu yana ruruwa daga nan har tayin kiyama idan ka bar nan wanda suke raye da irin su shehu ɗahir bauchi Allah ya ɗauke babu talauci irin mala adamu na faɗa Allah ya ji kansa Allah masa gafara almajirin shehu ibrahim ne dukkaninsu almajirin shehu ibrahim ne Allah ya rufa musu asiri in ka bar nan inda ka je irin su birnin barno ka yi irin su sha abul fatai kafin ya koma ga Allah Allah ya dau nauyi irin su shehu almaskin Allah ya musu komai irin su shehu ibrahim sale almajiran shehu ibrahim Allah ya daga darajar su irin su shehu abul fatai daga ganin zukatan Allah ya sauke laɗafan lahubi Allah ya tausasa mu ka je birnin Kano irin su gidan shau mai hula irin su gidan shau Atiku irin su gidan shau Mudi Salga irin su shau Tijani yan hoto inda ka je nan ka yi kallo yadda suka yi wa Shehu Ibrahim ladabi Allah ya daga darajar irin madabo gidan malamin Shehu Abdullahi Uwaisu Limanci ka lalle ga ka gani duk almajirin shi ibrahim ne allah ya tausasa irin su shi ali harazimi to irin wannan mu ma albarkacin su ya shafe mu eh daga zaran an zauna an dauke nauyin almajirin ku a zamanin nan kun tsira almajirin ka ba zai wani tunani ba akwai rabin asiri duk abin da ya kamata mu baku na ismul azim mun baku bayan wanda muka baku kar ku saki Allahumma inni as'aluka bi ismikal azam al maktubi mun baku shi wanda zai yi dubu arba'in bayan wanda muke yi da ku zama bai kama ku ba a tsare da dare ne akwai Allahumma inni as'aluka ya Allahu ya Allahu ya Allahu bale wallahi anta Allahu la ilaha illa anta Allahu Allahu Allahu wallahi anta Allahu la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyim inda ka daure wannan kai kaman dubu sha biyu ka jijjige ka yi fitan bardan guza ka fasa rigan talauci ka yi tsalle ka cillar da shi ka koma gefe jawharatul kamal inda ku daure ku yi dubu arba'in da ɗaya ku yaga rigan talauji a kece shi a dukunku ne a danna shi a wuta mutum ya fito wayannan shi ne sirrukan duk mun ba ku shi kurziu da rana ɗari biyar da dare ɗari biyar da aje kwana arba'in da ɗaya iza waka arba'in da ɗaya a kullum wuridi zuwa kwana arba'in da ɗaya mun gaya muku shi kullum ka kama wuridin fatiha inda ɗari uku da sha uku ka je kwana arba'in da ɗaya ka kama kursiyu dubu tamanin da ka buga shi ka gani kullum dubu da rana dubu da dare da ka buga ka ga yadda Allah zai ma talauci Allah ya dauke shi kana wancan muna wannan kai bari ka je gaya ma duniya ba ta rago bace masu magana suka ce rago baya suna ba ma lahiran ba ko a duniya ba za a san shi ba an kaji wane ba banza ba to ku dinga dagewa Allah ya mana lutfi ya mana rufin asiri kamar yadda ya tausasa waliyansa wanda muka ba ku labari a kansu haka ma an ka duba kaga Shehu Ibrahim duk nauyin da ya dauka na mutanensa shi yake dauka nauyin kowa da kowa a zamanin yau gahi gidan yana haske da ganin har tahin kiyama to almajiri kar ya zauna haka a dinga addu'a kuma duk abin da malamin ka ya gaya ma ka yi ta sadiki ka daina raba zuciyarka biyu eh in dai kana raba biyu to fa za a bar ka baya kai da sadiki kai imani ka yadda da abin da ya gaya ma in dai ya nuna ma Allah amma idan malami ya bar Allah ya nuna ma wani Allah to ka kyale shi ka bi Allah la da'ata li makalukin shi ma sai ta kaliki saboda haka ku ƙara ta sadiki mu ƙara himma mu ga Allah ya muku ludufi ya muku ruwan asiriya inda Allah ya kafa ku a ganku mu ma ya zama abin alfahari a gare mu
الذين جربهم الله بنزل قدسه allazina sune wa'inda sharrabahum Allah Allah ya daga darajar su bi nuzuli qudusi wanda Allah zai sauke yi a qudusin sa shine jannatul firdaus nuzula Allah zai aje su ranar gobe kiyama وأوحشهم من الكليقة بأنسه wato sun yebe haso min alkaligati ga halitta bi unsi ba ruwan su kullun dare da rana kaji hankalin su yana gurin Allah ko ka same su suna nafila ko ka same su suna azumin nafila ko ka same su suna sadaka ko suna tafakkuri al'amarin ubangiji suna duba jamali da jalali wani yayin sai su duba jalalin ya lullube jamalin wani yayin jamalin ya lullube jalalin suna wannan tunanin shine ibadan kowane lokaci in an gaya ma an ce ta alaga ta malam me jamalin da jalalin me jalalin da jamalin wani yayin idan suka duba lamarin ubangiji ya bayyana malam sai ga Allah ya daura nauyi akan wasu mutanen shine kuma jamalinsa jalalinsa wani yayin kuma wasu wanda ma ba su damu ba Allah ya tsawaƙe musu rayuwar su kuma jamalinsa in sun duba mai wannan shi yayi wannan mai wannan shi yayi wancan kowane da sanin wani yayin wanda ba komai ba sai a dau mulki a bashi suna mamaki wani yayin mai mulkin sai a sauke ya ƙasa lokaci kankani mutane suna cikin talauci lokaci kankani mutane suna cikin wadata ana wadatan kuma sai a juya ana talaucin to yi ne da wancan ɗin da wannan kowanne da sanin Allah to wannan shi yake ba su ba baki ayyukan Allah
وكسهم من معرفته ومشاهدة عجائب ملكوته kasahum Allah ya ke da min ma'rifati ga ilimin ma'arifa wa mashahadati da ganin ajaibu malakuti abubuwan mamaki na masarautan Allah وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وكما سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء يا أكي ونعم وآثار قدرته وكما قرابا أيكم الله إيكم الله min mudaliyati masanu'ati da tsinkaye da ababen da Allah yake aikatawa da wannan ne بما ملأ قلوبهم حبرة to da wannan ne sai kaga zuciyar ya cika da murna su waliyan Allah kenan fa hum fi rawnatin yuhbaruna ووالله عقولهم في عظمته حيرة daga nan wala uqulu sai ga abin ya gigata da hankalinsu fi azamati wajen ganin girman Allah hairata sai ga sun fada cikin dimuwa فجعلوا همهم به واشدا waja'alu sai a sanya hammahum bi himmansu daya kurin kula da lamarin Allah Allah daya da kula da addinin sa da tsaye da haƙoƙin Allah da kula da haƙoƙin uluhiyya da nacewa da bautan Allah waye da shine guda daya al'amarin su gaba daya ya koma ga Allah ولم يروا في الدارين غيره مشاهدا Lam yarau ba ka gani fi daraini a duniya da lahira garu mu su ba ka ganin komai kowane sai Allah in abu mai kyau yanzu sun san daga Allah ne munan- mummunan ma daga Allah ne suna kallo suna duba ikon Allah
فهم بمشاهدة جماله وجلاله يتنعمون kajis ana kulli shayin maka lallahu baɗi to shi ne dole fa su dinan bi mushahadati jamali da ganin jamalin Allah wa jalalihi da jalalinsa wani yayin ya sauke guba ga wasu mutane wani yayin kaga wani alkhairi ya sauka ga mutane ya tana amuna anan ne suke nimtuwa dama ko tsuntsu kaga yana tafiya haka ne ya daga wannan fukafukin ya daga wannan fukafukin dan adam yana tafiya nan daɗi nan ba daɗi da masibar da alkhairin haka da haka za a tayi ana tafiya amma ba da fanni guda ɗaya ba in ka ga ana tafiya daɗin kare to nan da nan zai gari in rahin daɗin ya matsa to sauƙi ya kusan zuwa amma wannan ya zo ya tafi wannan ya zo ya tafi da haka sai abin ya daɗe yana tsawo suna duba ikon Allah wani gurin za ka ji Allah fakwar wani ya rasu ana cikin haka sai ka ji kuma an yi haihuwa kuma in Allah ya ga dama sai ya sa mutum ɗaya kuka ya koma ya sa shi farin ciki in ya ga dama abin da ya faranta ma rai da wannan abin kuma za a sa wani kuka abin da kai kake farin cikin wani kuma a wannan yake kuka Allah cikin ikonka fa'alu ne lima yuri yadda ya zo haka zai yi mana ana zaune sai ga yance me ya faru ne sai a ce ai wance ce ta haihu haihuwa Allah fa akbar Allah fa akbar ana murna ana murna ana murna kowa yana murna kuma sai a ce yaron ya koma daga nan sai kuka wannan abin da ya sa dariyan kuma shi ya kawo kukan ka ji abu guda ɗaya fa'ala lima ya rido ana zaune sai ga an sa mara lafiya a gaba an kewaye yana numfashi yaya aka yi ne a cire a hannun Allah duk wanda ka kewaya yana kuka ana kuka ana kuka can an jima in Allah ya so dama kuma sai ga ya tashi ya zauna ya ce abin ruwa na sha a bashi wani ya ce a jiki dai kuma alhamdulillah kowa ya koma gida ɗazu ake kuka don yi kuma yanzu ana birna don shi duk ana cikin kukan kuma sai ga hawayen ya bushe ya kai ai ya samu lafiya ya samu lafiya in ya ga dama kuma ana zaune ba lafiya sai ya tashi ya zauna yace yaya kake ji ya ce a jiki da sau ana kukan da farko sai ce alhamdulillah na samu sauki ina wance gani nan koma gida ki koma gidanki mijinki ya zo bai zo to koma gida alhamdulillah Allah da yanzu ya ban sauki wane na baba da zan je aiki na fasa ni ma na ga yanayin jiki a jiki ya sauki maza ku ta kuje aikin ku kuje kuje maza aje a shi anan damuna gashi Allah ya kawo sauki wane ya ce na'am ni ma na fita yaje aka je jiki ya yi sauki ina wance ki zo ki dan kai mun ruwan dumi don Allah ban daki zan yi wanka sai ta a haɗu da mutane a hanya wani yaya zan je je ya jikin malam a yayi sauki yayi abin nan kasa aiki ma muka yi da muka ji labarin a jiki yayi sauki mun tafi jeje kuma can sai a ce to a dawo fa yara da ana kukan ana murnan kuma ya juya kukan wane ka kai kun ya biyu ko ku yaya jaye mu je gida wane ne kuma ya koma ga Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan shi ake kuka dan shi ake dariya an kuma kuma ana kuka dan shi ina ruwan Allah fa'ala ne lima yurid idan ya ga dama kuma a inda wani yake kuka wani anan zai yi dariya mutum ne ya zo gidansa yaya ya tsakanin wane ne da wance nan da ake ciki saboda haka ya kamata a wurin nan ya yi tsanani sun yi mun yaƙi wani ya aka yi ne ni ba zan iya zama da wannan yarinya ba fa na gaji da ita fa ni na gaji a daina bana haƙuri iya yi kafi yana cikin bashi rai sai zai ya za a yi a na haƙura da ita shi kenan je ka danginta tana kuka ita tana kuka da haka za ka yi ta gida fa miya kumbura yana ya abin nan ana nan ta gama yi da mana sai ga masoya sun fito wata ran ka zo wannan unguwar sai ga ana shiga da fararen kaya ana fita wai ya aka ya gace ai wanda sai tai miji kuma a ran da kuma tai miji shi kuma wannan ran da ya sake ta yana bacin rai ran da tai miji kuma yana bacin rai dama irin haɗin gidan nan aka yi babanka shi ya daura wurin to za a ce baba zo nan ma dai kai ne alwali wane in za ka je jeje sai ya gida ka ce zo mana kanwa ka ce yau za ta yi aure dama haɗin gida ne a zan fita ne je da ce a dawo dai a wai da zan je aka bari mana amma wani aiki za ka je ka yi ka dawo gida mana shi kenan an dawo malam sai ga mutane sun zo daga haɗeja ana fita da babura mutanen maraya manya-manya masu kyau bikin nan ka gani bulbul salamu alaikum ina gidan angon ne a ce nan ne gidan yana zuwa shi kuma dama ya sa kayan jeji bai tafi ba yayi gum ya zauna salamu alaikum baba lafiya lafiya to wannan nan waye a ce a gaida shi dan wanta ne ba za a ce tsohon miji ba yaya wane barka da lafiya alhamdulillah gam ran nan ya saka yana bakin ciki yana zaune haka baba ayi abin nan da wuri mana a'a akwai bakin suna da yawa ba su gama zuwa ba akwai abokan angwaye za su zo can an jima sai ga wasu yara sun sauka abin wannan gaya mu wannan marsan da compressor su hudu sai da sun koma sun dan jingina a bango haka suna tattauna ka ga wa'ancan ce su ne an gwaya to wanne a ciki mai daren a wannan mai shar nan eh ana cikin haka ita kuma yarinya sai ta fito ta zo gidan babanta tana zuwa yana zo yaya ina wuni lafiya ina gajiya hai lafiya ma da gam gam ta fice ta sa kaya ta dauko ruwa ta fito shi abu ya zama zamani leban kwalba ta sai agun man kaila da wannan da coca-cola ta ɗau ruwa mana ta canza ɗan wannan firin da suke sun kyautata mata ya fito kowar gida ka ba a daura sai ta je ta tsugunna ga lullube ta ce gashi wannan an goyi ce a ki tashi mana usaina hasana tashi mana yi mana abokai na ne ba su gashi na amarya ta miƙa muka hannun nan ka gani ta canza dama wurin gida ne bai rike ta da daraja in ta waiwaya malam sai ka ga jikin nan yana kyalle lalle ko ina wannan ta amaryar wallahi ba zan yadda ba sai na je zaure na leƙa wani yana haka tsaki bakin cikin wani farin cikin wani a inda aka walakanta Allah nan zai daga darajar aikin Allah ne sai ta je sati ɗaya biyu malam an fara sakar mata dukiya ran da ta zo ganin gida za a raka ta da compressor ta zo ganin gida duk danginta tana raba kuɗi ta ce wannan aba ko miji na aba yaya in ka waiwaya sai ka ga dubu ashirin a ce wacce ce ta baka baban ya ce zo wa ne kaga abin da nake gaya maka wance to wannan dubu hamsin ita ce ta ce a baka ai mijin dan canji ne mamu ban sani ba ya koma abuja ba ba haka allah yake ake yi allah yasa karka wulakanta mutum kowa da darajarsa a ji tsoronsa farkon haka sani ba san karyan ba duk wanda ka gani a duniya allah amma aure na dan haɗin gida da menene jamalin allah da jalalin allah bawan allah a cikin bayinsa zaka wulakanta ya barka ka zauna lafiya ba ka isa ba abin tsoro ne ya za kullum tsoro muke ne shi abin da ya fi karfin ka kamar da yi wasa a yanzu na na sakin mace haka ce za ta yi miji sauri zan yi na ba da dan gudunmuwa na gwara a yi da ni in ka ki ma za a yi kai sauri ana gaya ma ka ce maza ga dan dubu ɗari ɗari biyu to ka ka yi wa kanka kyamun leni amma ba kai ma yi za a yi gwara a yi da kai shi abin da ya fi karfin ka ba kai za a yi a yi da kai a dama da kai ya fi kana waje ana damawa lamarin Allah abin tsoro ne ku ya tara duk wanda ko gaba ko wani ji tsoronsa abin da ake farin cikin nan zai yi bakin ciki ana zaune yanzu nan za a zo jana'iza haka zo yaya wane ne rasu mutane biyu ne ɗaya sun zo jana'iza suna Allah akwar suna ki wasu kuma suna so su auri matan suna murna a guri ɗayan ake zaune an zo taron jana'iza wasu suna murna wasu suna bakin ciki shi mai bakin ciki ba kowa ba ne wanda zai yi bakin ciki a kan matan ne ita tana kuka ta rasa mijinta danginsa suna kuka ɗan uwansa ya rasu wanda ya tare masa gaba zai auri matar suna alhamdulillah alhamdulillah an ga mutu daga wasu ya ce alhamdulillah alhamdulillah wani manta kake kana ana illa lillahi kana alhamdulillah ba shi ne ya sabata yi daɗi yake ji kuma abu guda ɗaya a ran da ake bakin cikin wani a ran nan yake farin ciki ake yi Allah wannan lamarin kada bai sheku aya ba kuma ran da aka zo daura auren malam in ma ba wannan bane an zo abu daya mutane biyu rai yana farin ciki wannan sun zo wannan sun zo daura aure muka zo sun zo da farin ciki wannan sun zo da farin ciki akan mace daya wannan suna sune wannan sune daga an ba wa'annan an zo ɗaura auren ɗaya ne amma ɗaya za su koma da baƙin ciki ɗaya za su koma da farin ciki kuma akan abu guda ɗaya idan ya ga dama kuma zai nuna ikonsa da isansa akan abu ɗaya zai nuna farin ciki wasu suna farin ciki wasu suna baƙin ciki a tajiri ne ya mutu mana ya bar matansa guda uku kowace mai dukiya ce kafin ya mutu 'ya'yan suna takura ran da baban ya mutu 'ya'yan suna murna ‘ya'yanka na cikinka suna murna nawa matan da mijinsu ya rasu suna murna wanda za su auri matayen suna murna mutanen gari ya rike hannu su ma suna murna a gun mutuwan duk ba mai bakin ciki Allah ne ya shirya haka kurin shi ne dai ya tafi an zo jana'ila kowa yana murna in ya ga dama matan suna murna in ya ga dama ƴaƴan suna murna in ya ga dama ƴan garin suna murna wanda za su auri matan suna murna shi dai hi yake in ma meye ne hi ne kowa yana murna an zo jana'iza ya juye ya zama gurin murna in ya ga dama kuma sai a zo kowa yana fakin ciki malami ne mai shirye da mutane Allah ya karɓi ransa yana alkhairi wasu suna zuwa ya dan faranta musu rai wasu suna zuwa su koyi addini yaransa a dalilin baban ana girmama su matansa duk ana girmama su bayan ya mutu ba mai auren matan yana rasuwa malam matan suna bakin ciki ganin darajar malam ba mai auren su su ma bakin cikin suke yaran ba a gama hawa kujeran uban ba bai gama su ko ba su gama karatu ba bakin suke suke mutanen gari wanda suna zuwa da suna da daura aure yana taimaka musu su ma bakin cikin suke almajirai masu neman ilimi su ma bakin cikin suke sai a zo gurin a wayi gari ba mai farin ciki ko da wannan kuma aikin Allah ne ko ya raba farin ciki ya za bakin ciki ko ya za farin ciki kadai ya za bakin ciki kadai jamali da jalali ne yake aiki muna so kusan Allah to mu je gaba kaɗan na'am وبين آثار قدرته وعجائب عظمته يترددون wabaina tsakanin yadda na gaya muku kamar yadda kuka ji ko kuka sani asari kudrati ganin guraben ikonsa wa ajaibu da abubuwan mamaki azumatihi da girmansa ya tare da duna nan suke kai kawo kamar yadda taratan ila taratan ila haza yanzuruna wa ukura bi haza yantaziruna bi kilafi ahlul hujj wal gafalati fa hum fi raibihim yataraddadun to su wannan wani yayin su kalli wannan wani yayin su kalli wannan sabanin su da wanda aka sha makance su su ba za su iya gani ba to Allah ya gane da mu Allah ya saka da alkhairi ya gara mana soyayyar annabi ko mu ga girman Allah ya shirya mana al'amuran mu to za mu tsaya iya nan ko hudu saura kwata aiwa annabi salati goma a kama la ilaha illallah muhammadur rasulullahi maza ko na minti biyar ne mai Allah ya da ya mana ludubi ya rufa mana asiri darajar manzan a karanta fati a gaba uku uku uku uku. bismillah da kulhu wallahu kafa uku uku uku. da ila fi kafa bakwai bakwai jama'a fati a kafa uku maza ka share mana hawaye wannan makaranta namu ta ko ina Allah ka danno da alkhairi yadda almajiran nan za mu fita a kunya Allah ya muku arziki Allah ya muku rubi Allah ya mana gaba daya Allah ya dafa mana da shugaban da muka yi ne za mu karo su Allah ya dari kuma dukkan shari Allah ya dauke shi bahir mai sanin mun gan ba da sunansa aminansa Allah kuma aka fita mu kunya za mu bari sa kun kayan da aka rike musu a Jordan mun ba da addu'a mana الحمد لله أنا بالي لا لا